بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا القاسم الذي يا بابا قاسم sunan ma'aiki da ma'aiki ya ce in aka sanya su mutum suna muhammad to kai ya alkunya da abul kasim ko yana da ta kasim da bambanta in kuma za a yi ma alkunya da abul kasim in sunanka ba sunan ma'aiki gare shi to ana ma a yi ma alkunya da abul kasim saboda hadisan da suka duddubu juna sosai kan mas'alar allazi ya dimna ikisami alayhi wanda kunshin tawassuli na da nayi a gare shi to abin da ke cikin kunshin tawassulin madahul lahu wa sana'u yabo ne gare shi da kuma kirari shine ke kunshi da tawassuli na da nayi a gare shi
بالعلوم التي أرجو ina tawassuli da ilimomi da suke gare ka daga Allah kai tsaye wanda imla'ul laha ba da shirtar da aka yi na wannan ilimin a gare ka bila katibin ba tare da wani mai rubuta maka ba ne kai tsaye ake zuwa a turo jibrilu ya- ya faɗa ma ka riƙe kawai ko suratul an'am ta zo aya ɗari da nawa Arama.
ɗari da saba'in da biyar.
to ita a dunkule ta sauka duka kuma biyawa ɗaya ce yasa kawai su ba ka samu mutum mai kwakwalwa da rike abu kamar ma'aiki a yi ba a yi shi a bayan kuma ba a yi shi kuma mun yi da aka shiga wani ɗan baiwa in ba ka yanzu a kwatanta shi da sofila a ɗan kawo shi yanzu a samu wani mai kawai iya karatu ya karanta mai sofila in an gama asibiti karanta ta ba zai iya Allah ba zai iya ba kullum baiwa shi ba zai iya ba Ko shafi.
aya ɗari da saba'in da biyar kan sami ita kawai shi gaba aiki la ta harrika da yin sada ko ma ana yi na ɗan mamit an sai rena ki shuru kawai da an gama kawai shi ke wa masirin saba bi nasiri ta shahara da kuma tafiyar da iskar saba take yi da taimakonka ɗan wata guda duk inda ma'aiki zai tafi yaƙi daga inda yake zuwa tafiyar wata guda duk kafin gurin Allah zai sa masa tsoro to duk wanda ya ji tsoro ko wajen faɗa ka san ai ƙara sashi ake yi baka annas sabala dai ka rukhau kai ka ce iskar sama a wajenka irin iskar nan sai ta annabi Sulaiman da Allah ya ce fa fasakharna lahum riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba mun gode wa annabi iska annabi Sulaiman iska ruha mai taushi in za a daga mai karfi take uh, ita ce ke daga ita ce asifata duk wannan shimfiɗar da mutane wajen fiye da dubu da kujerunsu da kayayyakinsu na laftu kuma aljanu suka saka ta mai karfi za ta daga da sirata to ruha mai taushi ita kuma ita ke tafiyar da su an ce in suka in suka gitta a gona ganye ba zai kada ba saboda tsananin taushin ta ba ta da hankali mai take tafiya ba za a ce ta wuce mai wani ganye ya haka haku ai taushi ya kai wani sa Allah kira ta urka mai laushi ba hayaniya tare da ita ita ko mai karfin ita ce ki daga su to kai ka sai iskar sama yadda take tafiya ta tsoratar da kafirai kamar ruka wuce wannan annabi sulaiman wa ali ina tawassuli da mu'jizar da ka gwada game da sayyidina aliyu lamma tafarta bi ainihi yayin da kai tofi a idanuwansa wakiltahuma ma'ar ramdawu kuma duka idanuwan tare suna ciwo fagada naziran sai sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya wayi gari yana mai yin kallo bi ainihi uqabil da irin idanuwan nan na gaggafa tsuntsu ne wai ake cewa amma babu shi tsuntsu ne wai ya kai yana da girma kwarai ya fi ya fi girman giwa wai amma ba taba ganin shi ba sai faɗi kawai suke laraba tuntuni kuma suke faɗin haka amma kuma suke ta buga misalai da shi kan abubuwa za ka cewa ne yana kallo da yana gani da idanun gaggafa ma'ana yana gani sosai kenan to sai ya yi gari a haka malamin sarkoki da ke da mutum fi ga zafi a cikin yaƙi wanda lahal uqabu liwa'u wanda uqabu sunan tuta ce ita ce ta zauto tuta a wannan yaƙin yaƙin khaibar kenan da abin da sai na ali ya gwada ƙasaita da buwaya a yaƙin khaibar ali ya kashe amru bin wuddin ko da jarumin da sai haka in yi haka ya ɗaura kirgi na na arba'in Amin.
su ja idan dai sun iya matsin da kafa shi haka to zai ba su kaza in zo ya danna haka duk jan da za su yi ba za ta matsa ba da gobar sai na ne aure bin waddin ya zo ya kira ya ce ina wanda ya kira suna annan yau ina sahabban ka da kake sa an kashe su za su yi aljanna su yi to su zo guna shiru kowa sai shiru sun zo ali ya tashi ya wasu da ni zan tafi Mm-mm. sai shi da dai ba da izini sai je aiki addu'a suka je wasu yin na aliyu a cikin shi a yanzu ya ya tsara yin na aliyu tabbas ya tsara Ya dan samu amma masu.
ya tsara farko abin ya zama wani iliya sai yin na aliyu kuma ƙarshe suka yi gashi shi ya gashi abu ya biro wuta abin kuma abin gaɗin kai bara da ƙofar su wadda take ake ɗauka da mutane da yawa ita abin da ya rita ta tarusi ya rita ta tarrasa an ce daga abin da ya rike da shi yake garkuwa da shi wanda mutane da yawa suka abin suke daga shi da kyar amma shi rike shi yana garkuwa da shi to haka ya faru a yakin nan na ba kuma suna da wani mahaukaci da aka ce wanda shi killace shi ake yi. shi wannan ma- mayaƙi ne amma mahaukaci in yaƙi ya kare mai kare masu da suke fitowa da shi zai dinga sara to shi wannan ba ma wani gauza ana hito da shi kawai da yaƙi tana zuwa zuwa sai yana zuwa kawai sai na ali ya sara mai kashi ya sara kai shi ba ma wani bugawa da ake shi ba kamar abu da bin wadin din ba shi ba wani gugurma da ake yana towa da wuri kawai tat sai ga kan arne yana cin ƙasa yana gudu yana cin ƙasa a ga kan ƙasa gashi arne gashi ma kuta amma ba jarumin gaske ne wa bi raihanatain ina tawassuli da alhasan da alhusain sune yan lela guda biyu masu kanshi guda biyu ɗibu ma minka amma tsarkin su da kamshin su duk daga gare ka suka same shi ya rasulullah allazi shi tsarkin nan da kamshin a- shine wanda odi alhu mazhara wa aka ajiye su ga zahara'u na na fadi mata zahara to ina tawassuli eh, gare ka da su kunta tuwihi ma ilaika ka kasance kana rungume su zuwa gare ka ya rasulullah su alhasan wal husain kama awat alya'u nuqda min al-khad kama yadda ka san ya'un take rungume nuqda ta hadugan ta guda biyu min al-khad wajen rubutu kun ki haka ai ga ya dugo ga dunguran ta to haka ba yake ɗaya nan ɗaya nan haka hasan da husain min shahidai ne su shahidai ne guda biyu alhassan da alhussein sai da shi Al- alhussein shi da wanda aka kashe a karbala aka yi mai kisa na wulakanci da tozarci shi ko al-imam al-hassan na'am shi ma kisan ne na wulakanci amma ba wai kisa na takobi ba shi guba ce aka sa matar shi aka saye ta ta rika bashi ta- ta rika bashi a hankali gobba mai kiba mai kashewa mace farar da ya ta rika shiga a hankali ta rika cikin shayi ta rika ba mashi saboda shi wancan yazidu ya ce idan ta samu da kashe shi zai aure ta zai bata dinarai da yawa to kuma ta yi haka din har ya- ya rika bayan garin kitse to haka da yawa fati kuma ta je din ya bata kuɗin da ya sai ta ce sauran alƙawari na na wuri ya ce sauran ya ce ke ki kashe ɗan annabi ni kuma zai da madina ba za ki iya kashe na ba ta ki bangu kan ƙara ganin ki a nan gurin ya kore ta kuɗi da ta san amma auren ta kan ba zai aure ta ba to su shahidai ne guda biyu wanda to amma mafi girma abin da malamai suka faɗa su alhassan da hausa sun yi wa fati ba tare da suna da shekaru kwarai ba mai yawa kuma an yi ayyuka da jaharai da aka yi tare da ma'aiki da sauransu wanda su duk ba su je ba to ana tunanin wallahu alam wannan kisa da aka yi masa na shahada ya zama masu karuwar daraja su kai matsayin da Allah yake so ya kai su na su- sai ya dashi babu a halittar da wannan darajoji da haka ya zo suka sami musibu iri da su kuma kaskantar darajar su kuma wanda suka hada su da wannan musibu shine hikimar da su malamai suka faɗa wajen yi- ga su masu daraja amma kuma ga yadda suka wahala to wahala tana ɗaukaka darajar mutum darajar su ƙololuwa ce kuma ba su yi ayyuka masu yawa a baya irin yadda su sahabbai din da waɗancan suke ba ya ƙoƙa da ake dubba da su ake ba suna yara ƙanana ya zanto wannan musibu da aka hada su da su ya zama musu cike gurbi na waɗancan al'amuran da suka rasa amma wannan ba wani ba ne hasashe ne na malamai kuma kuma hasashe ne mai kyau da ita musiba idan ta samu mutum ɗaukar daraja ce mishi to su kuma musiba ta same su sosai musamman a Hussein
to an ce su ba tagwaye bane aka haife su a ba ta zaye ba ciki ne daban-daban wa da ƙani asali ma lokacin da aka haifi wani farko ma'aiki shi ne sayar na ali ya sa mai suna harbu yaƙi shi ne sun da san ma'aiki shi a alhassan ne da aka haifi na biyu ya sa mai murra ɗaci ya ki sa sa mashi ala hussein wato hassan ƙarami shi da hussein ƙaramin hassan kamar yadda salmanu da suleiman suke Suleiman ai karamin Salma da ke nan shi ne karamin shi ne Suleiman to wa da kani ba wai matsayin wai tagwaye suka yi to tsakanin Allah ba haka bane sai dai ko abin da yasa aka yi hamu wannan saboda yanzu aka yi wa mutum tagwaye galiba sai ya sa musu alhasan da alhusain to hakan da ake yi sai ya sa mutum yana ganin to za wani ma'aikin ma kamar ya'yan sayyidina Ali kamar haka suke su ba haka suke wa ne da kaninsa haka suke Masha Allah. Ai, kaga ake wata hikima. Wanda ya fara hito ya ce shine Hassan ko? Ko ku lura ba. Eh, da haka an ce wannan Hussein ka tuta wannan shi Hassan din shi ya fara hitowa. To su can wannan wa ne wannan gani. Sai dai tsakanin su bai wuce wata goma ba aka ce. Ba, yan wai shekara biyu ba saboda su shayarwar galiban ba su ke shayarwa na wanda ɗaffu guri ne kusa da karbala wala karbala ko kuma ita karbala laisa yin shi ne musabe ba ta mantar da musibar ta same su ba duk da cewa shi alhassan ba a gurin ba ne ma ra'a ma zima maka mar'usun mar'usun sojan da ake shugabanta aka sa shi ya ta'addancin mara azima maka fi ma bai kiyaye alfarmarka ba cikin abin da ya samu cikin lamarin Hassan da Hussein ya yi ha'inci bai kiyaye alfarmarka ba ya Rasulullah wa karka na a hadakar ru'asa kuma su ma shugabannin sun ha'inta da kawarinka da su suka sanya ake wannan ta'addanci sun musanya soyayyar da Allah ya ce a yi wal hafizat da kiyaye alfarmar da Allah ya ce a yi fil qurba cikin makusanta annabi tunda Allah ta'ala ya ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba to sun musanya ta da kiyayya wa abdat nafiqa'u bi baba yanzu dai ramuka sun bayyanar da daman da ke cikin su ma'ana adawa da sai kudin ci game da ahalin annabi ta bayyana kara wa kasar qulubu minhum zakatan sun bushe ala akan man bakatil ardu faqdan wasu ma wadanda ma kasa da sama hayar sai kukan rashin su su ko zakatan suka bushe suka kashe su suka masu kira wulakanci fa biki him mastadata to ya kai dan uwa kai kai kukan alkai mas kai kai ma'ahal baitu kuka iya ikon ka akwai shari'a ga wannan magana amma domin shi inna qalilan fi azimi min al-buka min al-musabi al-buka lalle kankanin abin da ake cikin babban musiba shine kuka idan kuka ya zo galabatan ba laifi cikin shi in ka tuno ko ka aka da an karanta abin da aka yi ma kuka ya zo ya riske ka wannan dama katul kalbi sai ta samu mutum amma yadda suke rikan ma'atani so a tare ana ihu ana kuka ana bugun jiki ana yankan jiki wannan ba shari'a ba ce misali a shura to ana ihu ana dukan jiki a amma misali ko da ba ranar ashura ko wani lokaci ne ka tuno irin kisan da ake malam sai ko ana karanta gurin ka ji zuciyar ka ta abin wannan kuka zo da ba a taushe zuciya da an kashe masu daraja dole zuciyarka tana iya laushi ka iya kuka amma ka riƙe abin ranar ashura za a zo ai waye ai buge buge wannan ba shari'a ba na ganin sun larabawan ma har wani abin yanka suke safi na yanka jiki saboda rashin kan gado wanda na ga an zuba musu garo shi ne suna taka inna lillahi duk suna da asaro ne na ƙarya da ake so wanda ya hakan yana da farla kaza yana da farla kaza har yara masu sh- wanda ake shayar da su ba sai a hana su ba don su yi ta kuka wai wai su ma sun yi kuka to su sun san na wanda suka yi
da rashin mamali a shi ke na kada shi ne gaskiya kai ka ce shi- kai ka san ashura shi bai san ashura ba shi ka hana shi ba bane inda za ka ba shi shahar zai cigaba da rera kuka ashe ba kuka ashura yake ba amma dai sai ka ta gara irin wannan ra'ayin wanda gaskiya ba gaskiya ba ne amma kuka na albuka saboda rikatul kal wanda ta same ka saboda abinda ka da an yi wannan ba laifi ba amma ka kirkire shi kai ta yi kana faɗin miyagun mangano kana dukan jikin ka wannan ba zai zama shara'a ba ba zai zama mahalal ba to ina muke ba